alhamdulillahi rabbil alamin fa zaka ma ala muhammadin nazal fa zaka wannan littafin da malam yake cewa fa za fa zaka ma ala muhammadin nazal ilmin bihi yubhasu an ahwali kitabina to zaka din ismul ishara ne wanda yake malam ya faɗi shi na nuni zuwa ga kitabina kaga wannan littafin namu ma nazala ala muhammad shine littafin nan da ya sauka ga annabi muhammad mana shine littafin da Allah ya sauka da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa minhu al-ijazu sannan ma da shine Allah subhanahu ta'ala ya kalubalanci duniya kalmar al-ijaz shine kalubalantin duniya kalubalantin duniya a neme ka kawo wani abin da yake ko da zaka iya kawowa sai ka sai ka kwashi kashin ka hannu da kyar zaka iya kawowa ko kuma ba zaka iya kawowa ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta ya karanta alqur'ani ga mutanen makka sai suka rinka siffanta shi da cewa bokanci ne wasu suka ce ai tace ne babannin su ne na farko wasu suka ce ai karbuta da shi mahaukaci ne am ya kulun bihi jinna ko wadansu kuma suka ce ai abin nan tace ne babannin su ne na farko kamar ka ce labarin da da ne yanzu ne haka suka yi ta kokarin kushe alqur'ani kushe da awon annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah sun ta'ala ya kalubalanci duniya cewa to su kawo kwatankwacin alkur'ani da sura guda ɗaya ma me cice ayan malamai na'am wa in kuntum fi rabbin mimman nazzala ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi to gashi idan har kun kasance cikin shakka dangane da abin da muka saukar da shi ga bawanmu inji Allah sun ta'ala to ku zo da wata sura kwatankwacin surorin alkur'ani wacce ta kunshi kalmomi na larabci masu ƙayatarwa kamar da alkur'ani ya kunsa wanda suka kunshi kalmomi masu wanda suka tattaro hukunce-hukunce daban-daban labarin abin da zai faru abin da ya faru a baya da abin da ke faru a duniya da kuma abin da zai faru cikin gidan aljanna da wuta ku zo da wani littafin da yake ya kunshi hukunce-hukunce kamar da alkur'ani ya kunsa ku zo da littafin da yake ya tattaro kissoshin annabawan Allah da manzanninsu da irin abubuwan da suka faru a baya kamar yadda alkur'ani ya zo da su ku zo da wata sura wacce ita ma ta yi daidai da alkur'ani wajen tattaro irin waɗannan matsalolin ko hukunce hukunce to shine malam yake mana bayani wannan littafi da Allah ya saukar da shi littafin namu da Allah ya saukar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine littafin da Allah ya kalubalanci duniya cewa su kawo shi yasa Sheikh Sheikh Ahmad Didat Allah ya saka mishi da alheri yayi wa'azi ko muhadara akan al-Qur'an the ultimate miracle al-Qur'an the ultimate miracle wa suratu at-ta'ifatu al-mutarjama salasu ayin li aqalli hasima to a can bayan malam ya ce wa minhu ijazu bi suratin ko to ga waɗansu istilahat terminologies daga cikin istilahat na malaman ulumul Qur'an sune malam zai kawo mana na'am zai kama da ta'arifinsu kamar ka ce menene ma'anar asura shi ne malar sai ce wasuratu kalmar asuratu idan an ce asura mai ake nufi shi ne malar sai ce mana atta'ifatul mutarjama in an ce asura shi ne wani yanki na ayoyi almutarjama aka ne ko? salasu ayin li akalli hasima na'am at-ta'ifatu wani yanki ne na ayoyi al-mutarjama wacce aka bayyanar da su ma'ana yanki ne na waɗansu kalmomi waɗanda aka bayyanar da su akan cewa su ne mene ayoyi dake cikin surori watan sura wani yanki ne bangare ne na kalmomi kun gane ko wacce ta tattaro mene ayoyi duk sura ta alkur'ani za ka tana tattare da mini ayoyi ayoyin nan kuma za ka suna kunshi da mini kalmomi suna da mafari kuma suna da karke duk kalmar da ke karken aya ana ce mata fasila ana ce mata fasila misali yanka ce alhamdulillahi rabbil alamin wace kalma ce a karke to ana ce mata fasila wajen malamin ilmul fawasil ilmu addil ayi ar-rahmanir rahim wace kalma ce ta karki ar-rahim maliki yawmiddin ad-din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasta'in waɗannan su ake ce musu fasila to menene mafi karancin abin da kowace sura aba sura take dauke da shi mafi karanci na ayoyi shine malam sai ya ce salasu ayin li aqalliha sima salasu ayin sima li aqalliha shine takdirin baitin mafi karancin abin da kowace sura take dauke da shi shine salasu ayin ayoyi guda uku sima shine alama li aqalliha ga mafi karancin adadin ayoyin da ayoyi na sura ko kuma ayoyin da sura take dauke da su inda mai tambaya zai tambaye ka to mafi gajartan surori a cikin alkurani ita ce wacce take dauke da ayoyi nawa sai ka ce ayoyi guda uku to yan uwa kamar wacce sura kenan na'am suratul asr ko wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr shikenan jazakumullahu khairan to to alhamdulillah to gani yace idza jaa nasrullahi wal fath idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja aya ne nan eh kan aya ne fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu okay sai ka ci gaba innahu kana tawwaba to kaga shi ma nan ita ma ta dauki wadannan a suratul kawthar inna a'tainaka al-kawthar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka to ashe ma kenan yanzu kun kun ba mu ma wata amsa ba kila ban taba sani ba surori guda nawa ne suka tattaro mafi karancin ayoyi a cikin alkurani kun gani wato alkurani shi yasa yan uwa tambayan shawara yake da consultation yake da mutukan fa'ida duk lokacin da kake neman shawara to ka nemi wanda yake magabacin ka ne akan wannan abu sai baka shawara kaga da ta alqur'ani dole in kana son ka fahimci alqur'ani sai ka samu mahaddata qur'ani in baka samu mahaddata qur'ani ba to akwai abubuwan da suke ci son wahala mun fahimci wannan ko to Allah da zamu rika ganin wasu matsalolai insha Allah Allah ka sa mu dace na'am minhu alal qawli lahu katabbat والفاضل الذ منه فيه أتد والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة والآية عند ذاك شيء menene ma'anan aya bayan mun ji ma'anan sura ko sura ita ce tari na ayoyi ko kuma tari na kalmomi waɗanda suke na waɗanda suke kunshi cikin ayoyi to inda zaka tambaya wal ayatu menene ma'anar aya shine malam sai ya ce at-ta'ifa al-mafsula shine wani yanki na kalmomi al-mafsula waɗanda suke da aka rarrabe su aka rarrabe su in ka dauko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ba za ka je har karke ba sai kaga akwai alama da aka rarrabe tsakankanin ayoyin haka ne ko nan ba ta ayoyi to idan aka ce al'aya at-ta'ifa wani yanki ne na kalmomin da aka rarrabe su mana kowace aya za ga tana da alama a karke min kalimatin minhu ai at-ta'ifatu al-mafsula min kalimatin minhu wato shine wani yanki na kalmomin da aka rarrabe su aka yi musu kalmomin karki aka yi musu iyaka to ganin ya ba mu tarifi ne na sura sannan kuma ya zo kamun tarifi na aya ko? to an samo daga magabata wa in kana akwai magabata wasu da suka ƙi haka amma an samu za ka ga waɗansu na fifita waɗansu surori akan waɗansu surori sura kaza tana da fifiko akan sura kaza ko makamancin wannan amma dai a takaice kowace sura tana da nata falalar tana da nata daraja sai dai kawai kila kaga Allah ya keɓance wata sura da waɗansu abubuwan da kila suna da karanci a waɗansu a waɗansu surori din to shine ma yake cewa wal mafdula minhu ala al qawli lahu katabbat wal fadil allaz minhu fihi atat mun bayyana ko na'am na'am to minhu a wal wal mafdula minhu ala al qawli lahu to daga nan kuma da sai shiga bayani akan a surorin alkur'ani ko kuma waɗansu ayoyi da surori waɗanda aka fifita su akan waɗansu da cewa wal mafdula sannan akwai waɗansu surori yanki na surori ko ayoyin da aka fifita wasu su akan su minku daga cikin alkur'ani alal qawli lahu bisa ga fatawar hakan watan fatawan da wadansu malami suka bayar akwai wadansu yanki na ayoyin alkur'ani ko kuma surorin alkur'ani waɗanda an fifita su akan wadansu ayoyi ko surori misali wadansu kan ce sukan ce afdalu aya fil qur'an ita ce ayatul kursi ita ce mafi falalan ayoyi a cikin alkur'ani kun fahimci wannan ko to kaga suratul an ayatul kursi da aka fifita ta akan wata kaga al-fadil shine wanda yake da fifikon mafdul shine wanda aka fifita wani akan sa kaga misali idan an ce al-fadil ayatul kursi tana da falala akan misali ayan da ke magana kan gado kila kaga yanzu al-fadl ita ce mece ayatul kursi mece ce menene mafdul ita ce ayan da ke magana kan gado to daga cikin ayoyin alkur'ani akwai ayoyin da aka fifita su akan waɗansu ayoyi watan ayoyin da suke da fifiko akan waɗansu ayoyi to alal kauli lahu amma bisa ga ra'ayin haka malamai sun kaskashi biyu ne akwai malaman da suke fahimtar waɗansu surori da ayoyi suna da daraja akan waɗansu ayoyi da surori akwai kuma malaman da suke cewa ai in aka ce za a bude wannan fagen to za a bude babin baraka saboda haka dukkan ayoyin alkurani suna da falala iri da daraja iri da kamar yadda surorin alkurani ma haka kuma eh tabbas kowace sura kowace aya tana da nata darajar tana da ta falalan mun fahimci wannan ko amma zaka iya zai iya yiwa a sami waɗansu ayoyi da Allah subhanahu ta'ala kebance su da waɗansu abubuwa na daraja ko makamancin wannan wanda ba za ka same su da yawa a wajen waɗansu ayoyi ba Allahu a'lam ka tabbat kaman suratu tabbat ko kuma suratul masad ko tabbata da abi lahabin wa tabba waccan nan sura ce wacce tana daga cikin surorin da take da falala akan waɗansu surori walfadil laz atad minhu fihi walfadil na'am walfadil allaz allaz kalmar allaz daidai yake da allazi allazi yana da lugat daga cikin lugogin allazi akwai allazi din akwai kuma allan to saboda ka daina gan shi daidai yake da allazi kawai wal fadilu allazi kamar haka atat fihi minhu sannan akwai waɗansu ayoyi masu farala waɗanda suka zo a cikin mene a cikin alkur'ani cikin suran ma wato ma'ana akwai waɗansu ayoyi waɗanda su ma suke da falala akan waɗansu waɗanda suka zo a cikin alkur'ani matsala ce dai wacce ke malamai suka tattauna kai wanda yake yana da kyau mu kuma cikin annukaya da itimami a menene su littafin itimamu diraya likon ra'in nukaya da littafin da aka rubuta akan ulumul qur'an kaman al-itikafi ulumul qur'an kaman mabahith fi ulumul qur'an kaman manahilul irfan fi ulumul qur'an kaman an-nazmul habir kaman abdullah bin fodiyo shi ma yana littafi alfi akan ulumul qur'an ko ai littafin tafsir Allah ka saka musu dalhi alfi ya ce kusa da guda bai akwai malam muhammad sani al-madini muna tattauna da shi wata rana yake cewa ya taba malamin ya taba malamin lokacin da yake jami'an Madina ya taba ma malamin su tambaya wai dan Allah akwai wata alfiya akan ulumul Qur'an sai malamin na ajabijin islamiyya yake ce mishi shi dai bai san wata alfiya akan ulumul Qur'an ba kamar yadda yake akwai alfiya nahau alfiya kan ulum musulul hadith alfiya kan qira'at alfiya kan a balaga da sauransu bai san wani littafi akan alfiya mai waƙe dubu akan ulumul Qur'an ba amma sai dai labari ya zo mishi cewa cikin malaman Afirka akwai wani malami da ke Najeriya ya rubuta littafi yayi ulumul Qur'an ya rubuta alfiya akan ulumul Qur'an to bincike bincike sai gashi miftahu tafsir ne na Abdullah bin Fodiyo kaga wannan ya ishi in Najeriya jinjinawa to Allah mun gode muka Allah ya ƙara fitan mana da zakakurai irin waɗannan a wannan ƙasa Allah ka saka musu da alheri to yanzu kuma da zai shiga mana magana akan wata matsala daga cikin matsalola na ulumul qur'an kun gashi ya ka mana matsalan ijazi ya ka mana matsala ta fifita waɗansu ayoyi ko surori akan waɗansu sannan kuma zai mana magana akan wai ya halasta a karanta alkur'ani ba da larabci ba ko ko bai halasta ba mana sai ce bigairi lafzul arabi tuhuramu qira'atun wa an bihi yutarjamu bigairi lafzul arabi taharumu qira'atun taharumu qira'atun karanta alqur'ani na haramtuwa bigairi lafzul arabi ba tare da lafzul larabci ba ma'ana in za karanta alqur'ani ka karanta shi ne da larabcinsa na farko kenan sannan kuma ka karanta shi ne yadda larabawa ke karantawa amma nan ba wai yana nuna maka kai ta kalidancin husuri ko abdulbas ko kuma shawi ne ba a'a wannan malamai ma sun bayani shi bayani ya kansa cewa bid'a ce yi amfani da muryar da Allah ya baka mai cin tuwo ka yi amfani da sautin da Allah ya hore maka ba sai ka zan balarabe ba yi amfani da ɗabi'arka ka karanta alkurani sai dai ka rera shi ne yadda larabawa ke rerawa laisa minna man lam yatakanna alquran kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda babu bai rera alqurani kamar yadda aka sokar da shi to ba shi daga cikin mu to yan uwa kai fata ka zama tawagan sarkin zazzau an je wani guri ko shugaban kasa kuma ina ina kuma a ce gashi kana cikin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to haramun ne ka karanta alqurani da uslubi yanayi wanda ke ba na laraba ba barin nan mana gwargwar za ku gane ba yaya sha ta yi waka yaya dan ana ce yi waka ya michael jackson yi waka zai iya yi wa yadda dan ana cike waka kai maka dauki qur'ani kana karanta shi da wannan musulmin la ba zai yi ba dole ne za ka karanta shi kare da shi kamar da laraba ke yi ba zai iya yi wa ka dauki yanda ake yanda in ya murke rera maganar sa ka karanta da alqur'ani ba a'a dole za ka karanta shi ne yanda laraba ke yi wurin za a yi gunna kai gunna wurin za a yi madda kai madda idigami ka yi ishmami ka yi ta haƙiƙi ka yi idikhali tasfili raun ibdali duka ka karanta karira kamar yadda suke yi Allah ji kan ibn jazari ina cewa mene wal akhdh bit tajwid hatimun lazimun man lam yajwid al qur'ana asimu li'annahu bihi al ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala Allah shi musulama wa an bihi yutarjamu كذاك بالمعنى وأن يفسر وأن يفسر وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر to yanzu kuma da sai mana magana akan wata matsala mai muhimmanci tarjaman alkur'ani to tarjaman alkur'ani tarjama ta dauki nau'i tarjama tarjama nau'i biyu ne akwai tarjama harfiya wanda zaka bi harafi harafi kalma kalma kana fassarawa wannan ba shi halasta kai duk ma'ana ba zai fita ba akwai kuma tarjama tafsiriya wanda za ka yi tarjamar amma ma'anan ne za ka ɗauko kana fitowa da shi shi kenan kawai tonan tarjama ma'anawiya ake da ake tari a nan shi ne muke cewa wa an yi tarjama bihi sannan kuma ya halasta in ka ɗauki wawon ɗin wawon atufi ne to wa an yi tarjama bihi sannan kuma haramun ne a ce za a yi tarjama alkur'ani amma tarjama harfiya domin ma'ana ba zai fita ba kala fama khatabukum ayyuhal mursalun kala sai yace fama menene khatabukum maganan ku ayyuhal ya ku almursaluna kabi dai dai dai din kalma kana fassarawa ma'ana zai fito to wani guri ma'anan ya dan zaka ce to ai na gane nan to wani guri ba za ka gane ba to ka fassara mana hatta yalijal jamalu fi samil khiyar ka fassara shi kai tarjima kalma kalma daidai daidai ka gani zai fita kaga ba zai yi ba to ba shi halasta a yi tarjima haifiya a sai dai a yi tarjima ma'anawiya shine wa an bihi yi tarjima kazaka bil ma'ana to sai dai kazaka bil ma'ana haka nan a yi tarjimarsa da ma'ana to nan tarjima ma'anawiya a nan ita ta halasta alhamdulillahi mala bakar gumi Allah ya ji kansa yayi tarjuman ma'anonin alqur'ani yau kun ji ai tarjumatu mene yake cewa tarjumatu ma'anil qur'an ba tarjumatu huruful qur'an ba din tarjuma na huruful in an ce huruf anan ba wai ai yana nufin kamar su ala da min a'a kowane nau'in kalma harafi ne mun bance wannan ko malaman ulumin qur'ani sun ce alharf baya suna nufin harafi ne da istilahi ma'ana na istilahi irin na nahawa ba suna nufin kalmomin alkurani imamu shatubi ai ya kawo irin haka a cikin shatubiya ko wa ha ana za as'ala anna hurufahum yatu'u biha nazrul qawabi musahila ko musahala eh gashi nan wa ha ana za to gani nan as'a ina aiki ina kokari tare da fatan la'alla urufahum kalmomin alkur'ani da suka yi sabani wajen karanta su qurra wadannan to kun ji nan shine hurufahum ana wannan ya karanta yafsilu bainakum wancan ya karanta yufsalu bainakum wancan ya karanta yufassalu yufassilu hayta laka haytu laka hatu laka hita laka duk an samu waɗannan kirawoyin to Allah ka samu dace zamu zo insha Allah ta'ala kazabil ma'ana tarjamatul ma'ani wannan ya hadasta wa an yi fassara bin ra'ayi sannan kuma tafsirin alkur'ani suna kasa shi kashi biyu wannan wata matsala ce ita ma yan uwa da kanan ne fa aka samu matsalola guda hamsin da biyar duk abin da kaga yi magana akai to tana matsayin matsala ce mun ji matsalar tarjama ko to kuma yanzu ga shi ga yanzu kuma matsalar mene tafsiri shi kanshi tafsiri aka saka shi biyu ne akwai at-tafsiru bil at-tafsiru bil ma'thur shine tafsirin da za a fassara maka alkur'ani ta hanyar kawo ayoyin alkur'ani da suka fassara ayoyin da kuma hadisai da ingantattun fatawa na sahabbai da tabi'ai da sahabbai da tabi'ai shine a takeice a tafsir bil mansur wanda al-imam suyudi yana littafi ad-durrul mansur fi tafsir bil mansur Allah shi musu rahama sannan kuma akwai at-tafsir bil ra'yi shine a fassara alkur'ani da tsabagen fahimta to shi ma fassarar nau'i biyu ne akwai tafsir bin ra'ayin mahmud kamar yadda misali idan ka dauki irin sarudul azhan tafsiri ne wanda aka yi shi da abinda aka fahimta amma mai kyau insha Allah ta'ala kamar tafsirul baydawi ga dai sande akwai kuma tafsirin da aka yi shi bin ra'ayil mazmum tafsirin da aka yi shi da ra'ayi amma wannan ra'ayin ba karbabbe bane abin kushewa ne ba abinda kuma ba za ka karbe shi ba galibi irin masu nan tafsirin sukan yi ne don su kafa hujja akan da'awansu na barna da suke yi kamar misali in shi'a kamar misalin kashaf na zamakshari kaga duka za su yi amfani da fassara ko ayoyin alkur'anin din su goya ma aƙidinsu mugayen aƙidinsu go baya akan irin waɗannan matsalolin to wannan shine tafsir bin ra'ayin mazmum Allah ka kare mu to wa an fassara bin ra'ayi sannan a fassara alkur'ani da ra'ayi mazmum to haramun ne shi ma la ta'awilahu amma banda fassara alkur'ani fassara ingantacciya fassara bil ra'yil mahmud banda fassara bil ma'sur wannan ya halasta ka fassara alkur'ani bil ma'sur haka nan ma bil ra'yil mahmud shi ma ya halasta faharrira to ga wani alifin na karki ko za mu iya sanya shi alifin nan iwadun ne an nuni tauki ai fa harriran to ka taco ka rairayo waɗannan bayanai da nake maka ta yaya za ka yi ka samu karere yau shi ne ka shiga cikin littattafan da ya ciro waɗannan matsaloli na ulumul qur'an kamar misalin itimamu diraya liqurra'in nukaya ka koma ga asalin wannan littafin kenan to sai kuma al-iqdul awwal al-iqdul awwal sai kulli na farko ko kuma babi na farko ma yarju ila nusuli zamanan wa makanan haka ne ko madalla to wannan al-iqdul awwal yana kunshi da mas'alola guda 10 sha da guda 10 cir guda 12 yana kunshi da mas'alola guda 12 to ga matsala in tabar kuma zai ka mana malam ya ci gaba da cewa makihu ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'da hawa intasal fal madani fal madani fal madani awwalatul qur'ani ma akhiratayhi wa kadha al hajj taba makihu matsala ta farko shine al makiyu wal madani to kafin mu shiga al'imamu suyuɗi ya kawo cikin al'itikan cewa malamai na ulumin ƙuran suna da istilahat suna da bayanai tatacce guda uku dangane da abin da ya shafi mai ake nufi da almakiwar madini wanda ya fi shahara kuma shi ne karɓaɓɓe shi ne idan an ce sura makiya ce ana nufin dukkan surar da Allah ya saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina ko a ina ne Allah ya saukar da ita ana ce mu suran ko kuma ayoyin makkiya in ko bayan hijira ne wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Madina aka saukar da wacannan aya ko suran to ta zama mai ce madiniya wannan shine zai ba mu dama mu gane cewa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مساتة cikin surorin da ake ce musu madaniya mabanci ko duk da cewa waccan nan ayar ta sauka ne a hajjin karke na mazo sallallahu alaihi wasallam haka ne ko a jitul wada na akan kuma ina akan dutsen arfa ta sauka a kuma ina garin makka amma tana da hukuncin mene madaniya saboda mata nazalat nazalat ba'dil hijira mun fahimci wannan ko to wannan shine karbabban ta'arifi da malamai suka yi dangane da maki da kuma madani na biyu kuma wanda ke shine zan takaita akai wasu suka ce maki sune ayoyi ko sunan da suka soka a garin makka kawai madani kuma su ne a garin madina to waɗannan sai aka musu naƙadi ka ce to ya za ku yi da ayoyin da suka sauka a tabuka ya za ku yi da ayoyin da suka sauka a hudebiya ya za ku yi da ayoyin da aka je da su habasha kai akwai waɗansu ma ayoyin faɗa aka sauka da su a cikin ƙasa a cikin ƙasa aka sauka da su ikon Allah yin mamaki yaya a cikin ƙasa to sai mu je mu dauko faniyas naini in huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan ai da ka saka da ayoyin annabi sallallahu alaihi shida abubakar abubakar siddiq suna cikin ina ne kogo aka sauka da aka sauka mishi da ayoyin to shine malamai suka ce suna da hukuncin ayoyin da aka sauka da su ina a cikin ƙasa to su za a ce musu gari za a ce gari garin kogo ko abin da aka danganta zuwa ga kogo sai a ce mene gariyun gariyun ko gari iko Allah ka gani mu baka da wasu kenan to Allah ka sa mu dace to tarifi na farko shine karbabbe makihu ma qabla hijratin nazar shine malam sai ya tafi akan ra'ayin farko makihu maki daga cikin ayoyin alkur'ani da surorinsa ma nasala kabla hijratin shine duk surorin da suka sauka ko ayoyin da suka sauka gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam hijira daga Makka zuwa Madina wal madani ma ba'daha madani kuma sune ayoyi ko surorin da suka sauka bayan hijira na manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wa in tasal fal madani awwala awwala tal qur'ani to wa in tasal kila kana son ka san to ina makki ina madani Allah ya cikin malaman ulumul Qur'an sun tattaro maka surorin da ake ce musu makkiya da surorin da ake ce musu madaniya shine malam sai ya ce wa in tasal luga ne na mene na is'al ar-rahmanu fas'al bihi khabira ina ce ibnu kafir ne ko ar-rahmanu fas'al bihi khabira kana luga biyu to in wa in tasal idan kana mai tambaya akan waɗannan yanki da surori ko kuma ayoyin alkur'ani to ga sunan falmadini ga fa'ul fasiha nan falmadini surori da ake ce musu madaniya awwalatul qur'ani sune surori guda biyun farkon alkur'ani mun gani ko ma akhiratihi tare da surori guda biyun karke wa kazal hajju taba to malam ya ce awwalatul qur'ani amma idan ka dubi alkur'ani za ka ga wata sura ce ta farko fatiha sai ta biyo ce ce bakara ta amma ya kuma yi ce a ina ne aka fara sallah a garin gafin hijira ne kuka sai da aka hijira aka fara sallah an fara sallah tun kafin a hijira ne kuma babu wata sallan da aka yi ba da fatiha ba kamar yadda aka sani a musulunci to amma me yasa mana ya ce a wani alkur'ani kamar kenan fatiha ita tana cikin makiya ce amma to me yasa ya ce haka to shine ko kuma amsa anan shine idan an ce idan an ce a walatul qur'ani ana nufin daga cikin surorin da suka fara sauka a ina madalla ya ce mana falmadini ko surorin da suka fara sauka a garin madina su ne surori guda biyun nan da ke farkon alkurani alhamdulillah za a iya gane su ko su ne wanne suratul bakara da ina na fatiha da ali imran duk saboda ita afwan bakar suratul bakar da ali imran su ne a wani farko da ana ke nufi a nan wata mana idan kana son kai tambaya dangane da surorin da suka sauka a garin Madina suka fara sauka a garin Madina ko kuma surorin da suka sauka a Madina to ka dauki surori na farko guda biyu a cikin Alkur'ani to suratul Fatiha wacce nan dai saboda bayani da muka yi zaka iji ta gefe amma ba baje ba zaka yi ba sai ka dauki wacce sura suratul Baqara sai ka dauki wacce sura kuma na yi addu'a ga malaman ulumul Qur'an kamar yadda malaman hadisi suna sun cancanta musu addu'a sun tace mana hadisan mazo sallallahu alaihi wasallam gashi mun same su muna ibada da su to haka suna malaman ulumul qur'an duk wani abin da yake da alaka da alqur'ani sai suka rubuto mana yanzu ga sanan za a baka surorin da suka sauka a garin madina to kafin mu je nan menene fa'idan sanin surorin da suka sauka a gabanin hijira da wanda suka sauka bayan hijira domin nan ne zaka fahimci nasik da mansukh ayan da ta sauka a garin makka tana ɗauki da wani hukunci idan hukuncin nan ya tsauri to bayan an yi hijira Allah cikin ikonsa sai ya saukar da ayin take ɗauki da sauƙi kan wannan hukunci din to kun ji wannan yana ɗaya daga cikin mahimmancin fahimtar maki da madini mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace sannan kuma na daga cikin mahimmancin wannan ilimi zai baka da na maki da madini zai baka dama ka fahimci alamomi da surorin da suke dauke da suka sauka a kafin hijira suke dauke da su surorin da suke sauka bayan hijira ga alamomin da suke dauke da su misali malamai suna approximating suna hararowa sai sai duk surin da kaga ana magana da ayoyi da usulubi mai tsauri to insha Allah garin maka ne kalla sanaktubu ma yaqulu wala wala mudil hubin azabi a kaje su kai ka san babu salama dai anan kuma ce ko za ka ga galibi makiya ce in kuma kaga ana ya ayyuhal ladhina amanu galibi za ka ina ne za ka bayan hijira ne to wannan yana daga cikin muhimmancin sanin maki da madini mu shiga cikin ultafan ulumul qur'an musamman al-itqan da irin su irin zamu ga fa'ida fa'idoda da yawa akan ma'rifatul maki da madini sannan kuma in ka tattara ayoyin surorin alqur'ani za ka kasa za ka sana da kashi biyu akwai ma nazar kabar hijira akwai kuma ma nazala ba'dal hijra to wani nau'i da suka fi yawa na'am na'am ma nazala ba'dal hijra su suka fi yawa ko to ma nazala qabl hijra fa to bisa ga zaben malam wanne ne suka fi yawa ƙabilin hijira su suka fi yawa ko ba da hijira kuma su ba su kai yawansu ko to za mu iya fahimtar haka daga maganar malam ai akwai maki akwai madani a surul maki akwai surul madaniya ko to sai ya fara gabatar mada da mene almadani to sai mu gane cewa almadani su ba su da yawa ba su kai yawan maki ba to shi ya sa malam sai ya fara magana da su domin kai ne aka ce kai bayanin waɗansu adadin waɗansu abubuwa da suka rabu kashi biyu kai bayaninsu dalla-dalla to karke za ka ɗauki wanda ba shi da yawan ne sai ka fara magana a kan shi wanda yake ko ba ka yi magana a kan sauran ba za a fahimci cewa mene sauran su ne suka fiya to dai ya fara bayani a nan sai ya fara gabatar mana da a surorin da suka suka kafin a gaba bayan hijira su ne ba su da yawa kuma malamai sun taba kan surori guda 29 su ne suka sauka gabanin hijira a tara mamakin nan a yi nambobin na gani surori 29 su ne madaniya surori 29 su ne madaniya surori makiya adadinsu shi ne 85 85 to a haɗa mana nawa ne surorin alkurani muna da ɗari da goma sha hudu ko to yaya adadin ya kai fa alhamdulillah ya allasa ka da alheri madaniya akwai surori guda na 29 makiya kuma akwai surori guda na 85 to kaga jimilla idan ka hada almajmu'ul kulli total aggregation da total number zai bamu na 100 da da sha hudu wannan shi ne zance mafi ƙarfi akwai kuma waɗanda suka tafi a kan surorin alkur'ani 113 ne mai yasa saboda tsakanin amfan da tauba babu basmala amma wannan shi ne arra'ayul marjo arra'ayul raje shi ne 114 kamar yadda muka ji surori 29 madaniya bayan hijira surori 80 na biyar su ne kuma makiya kafin hijira to Allah ji kan malam to shi ne malam sai ya fara zayyano mana surorin da aka saukar da su bayan hijira shi ne ce awwalatul qur'an wata ma'ana surori guda biyu da ke farkon alqur'ani su ne bakara da kuma ali imran domin fatiha kada manta ita fatiha an fara sallah ne tun kafin a hijira daga garin maka zuwa madina tun a garin maka aka fara sallah ko to fara sallan da aka yi kuma dole ne sai in za ka yi sallah sai ka karanta suratul fatiha ko ashe wannan sai ke nuna mana cewa ita fatiha makiya ce ba madaniya ba to kenan idan ka zo surorin alkur'ani in ka cire fatiha wasu guda biyu ne a farko bakar da ali imran ma akhira tayhi tare da surori guda biyun karkensa wani surori ne guda biyu na karke kula uzu birabin faliki da kula uzu birabin nasi an saukar da su ne sakamakon mene sakamakon sihirin da aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar mushi da su ya rinka neman tsayi da su yana karantawa yana neman tsarin Allah sun ta'ala daga wannan sihiri da aka yi mishi kuma sannan sannan ne ne an yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam sihiri ne kafin hijira ko bayan hijira kaga bayan hijira ne to bayan hijira ne aka saukar da surori guda biyun karshen alkurani yanzu kaga an baka formula ko amma na an fara buɗa maka al'amarin surori biyu a farkon alkurani in ka cire fatiha sai surori guda biyu a karshen alkurani to yanzu kaga za a samu saukin ka maka sauran kenan to Allah ya ji kama da wa kadhal hajju haka nan suratul hajju suratul hajji kana da dama ka ce alhajju kana da dama ka ce alhijju walillahi 'alan nasi hajjul baiti ko hijjul baiti duk da ta zo da su taba ita kuma tana mai biye ma waɗannan surori guda hudu no kenan muke da shi yanzu ma'idatun ma'ama talak alfalu bara'atun warra'adu wal qitalu ma'idatun daga cikin jerin gwanin surun da aka saukar da su gaba bayan hijira akwai suratul ma'ida ma'ama talat tare da abin da ke bi mata to daga suratul ma'ida daga suratul ma'ida za mu sami suratul an'ami kaga aiki afwan ma'ama talat tare da abin da ta biyo tare da abin da ta biyo gaba kenan ko baya kaga kaga samu dubi bayan ta ne gabanin ta kenan ko suratun mene suratun nisa'i Allah saka da alheri yanzu mun samu surori na ba na mai fata mi lissafi ne ga baki ɗaya mu kada in je in lissafa yau wato in je in ban lissafa daidai ba to ku taya ni kun sa abin ne ga shekaru ga yaya ga jigogi ga tafi kunni to Allah ka samu na yi asa duniya da lahira ma'a matalar tare da suran da ta biyo kaga kenan mun sami bakara mun sami ali imran mun sami falaki nasi ga kuma ma'ida sannan ga nisa'i ko yawwa nan ga hajji ma to guda nawa kenan yanzu mun samu guda bakwai in kaga dama ma ka ce suratul nisa'i al-kubra to wace ce suratul nisa'i as-sughra ita ce suratul tahrim afwan afwan suratul talaq suna ce mata suratul nisa'i as-sughra daga cikin surorin da suka soka bayan hijira akwai anfalu ma'ana surorin da aka danganta zuwa ga madina akwai anfal to akwai wawul aqab da ya kamata a ce ya kawo to duk waɗannan malamai sukan ce alaniyatul aqfi ma'ana ma'idatun ma'ama talat wa anfal to ba zai iya kawo wawun din har ba a tafi nan bane saboda ma'aunin waka ba zai dauka ba shi yasa sai ya ce muku anfalu kai sai kawai bara'atun warra'adu wal qitalu akwai suratu bara'a akwai ar-ra'du akwai qital suratu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yasa ake ce mata suratu qital saboda Allah ya ambato qital a ciki ko na'am wace aya ce malamai na'am suratu muhammad fa idza lakitum alladhina kafaru wa darba ar-rikabi حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منم بعد وإما فداء حتى تضل الحرب أوزارها إيه؟ ويقول الذين عملوا لولا نزل السورة فإذا نزلت وذكر فيها القتال كما هل الشاهدين أنا ساكا دالهيد هل بعد بدا وتاليها جسورة بندك بنتا suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam da surori biyun da suke binta wata sura kenan kaga muna da suratul fatih ko muna kuma da wata sura shine wataliya wataliha suratul fatih da kuma suratul hujurat suna suna daga cikin jerin gwanin surorin da ake ce musu madaniya wal hadidun nasru qayyimatun zilzalatun zalzalatun wal qadru sannan daga cikin surorin madini akwai suratul hadid akwai kuma suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath qayyimatun suratul bayyina akwai suratul qayyima afwan kiyama ne ko to na'am amma a cikin bacci me yasa muku ya mutum ya sanya mana to bari mu gani wal qitalu wa taliyaha wal hadidu an sa alifin ne a gurin alifin din dawila ne koko kasira doguwa ce an raba kenan na'am to gaskiya ku haɗe shi suratul qayyima ne lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina hatta ta'tiyahumul bayyana rasulun min Allah ya tilu sufan fi ha kutubun to kun ji ga ayan wannan shine daidai insha Allah mai sharhi nan gashi abin da ya kawo kenan mun ban cin ko sai dai zaka akwai din surorin da aka yi aka yi ikhtilafi akan su wadansu malamai suna cewa madaniya ce wadansu suka ce makiya ce amma za ga wanne ne arraje mafi rinjayen zance shi za ga shi ne malam ke kawo mana kaga da ya tabiru bil bil marjuh kenan kamar ita wacce nan sura suratul bayyina qayyima akwai zantuttuka bi akan ta wadai suna cewa makiya ce suna cewa madaniya ce amma jumhur jumhur sun tafi akan madaniya ce wannan shine abinda ibn ibn kathir ya tabbatar a cikin a littafinsa a tafsirinsa mun gane ko kalmar jumhur jimin din shi madumuwa ce muna cewa jamhur a ila hakika haza khatawun jumhur ju da ma'aunin fu'lul to Allah ka cikan malamai na'am qayyimatun zalzalatun sa sulusul zilzala wal qadr da kuma suratul qadri to suratul qadr kuma ana ce mutum ne inna ansalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanassalul malaika war ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta to irshadin nan zamana ka je ka samu alitikan fi ulumul fi ulumul qur'an zai ya kakkawo maka sunaye mabambanta da suke magana akan a sunaye mabambanta da ake da kiran surorin alkur'ani zaka ga sura mafi karancin sunan da sura takan dauka ko kuma ake kiran sura da su shine mafi karanci a ce sunaye guda biyu ko uku kowace sura zaka tana da ayoyi tana da sunaye da yawa kamar suratul fatiha ana ce mata suratul ruqya saboda wannan sarkin da kunama ta harbe shi sahabai suka yi mashi rukuya da surutar fatiha kai ka ce an danna tarkon burgu ne aka tarkon burgu aka bude sai ya cire kafarsa ya za ka sami cikin nishadi aka zai samu kan cikin nishadi sannan kuma ana ce mata mene asabul mafani haka ne ko wani kada ta naka saba min al-mafani wal qur'an azim suka ce dalilin da yasa ake ce mata almafani saboda ana yawan maimaita ta a cikin rakawoyi sannan kuma asabo fa shine suka ce saboda ta kunshi ayoyi bakwai wasu kuma suka ce a'a saboda ta kunshi ladubba ne guda bakwai domin kowace aya akwai ladabin da ake karanta da mu in ka dauki alhamdulillah rabbil alamin ana nuna mana yadda zamu gode ma Allah ne sannan kuma ana ce mata asabo kuma inda suka ce saboda akwai wasu huruful ja'iyya guda bakwai da ba su a ciki ikon Allah ikon Allah yau shekara na nawa da haddace suratul fatiha amma sai daga baya ne nake sanin wa akwai wadin sun harufa guda bakwai da ba su a ciki to ina ganin ya kamata mu wasa kwakwalwa a gurguje akwai wadin sun harufa guda bakwai da ba su a ciki kamar wanne na'am babu fa'ul ko babu ya kamata ba a rubuta ne fa kada wata rana ka je ka je makaranta ko da kanin ka ya da makaranta islamiya ce an ce akwai wadansu harko guda bakwai da ba sa cikin suratul fatiha da Allah ka faɗa mun baba ko kuma yaya ka faɗa mun to kaga nan kuma ne za a abin nan amma in ka san su kowane ne sai ka faɗa mishi kawai to akwai babu fa'un na'am babu kha'un babu fa'un na uku babu zayun na hudu na'am babu jimin ko na biyar kenan ko na hudu na biyar na'am saura biyu an fado zayin babu shirin ala saka da alheri kaga alarmomin ko Allah Allah ka bamu danshin ku na'am sai kuma wace na buku harbi bin na bukoyi idina siratul mustaqim نعم مالك يوم الدين صراط الذين انعمت عليهم زايون ne babu idina siratal mustaqim na'am sauran harafi na bakwai to shi ke nan in Allah da zuwa zuwa tashi karatu sai a zuwa binciko na'am za'un babu damul hannu mai digo hannu saka da alheri Allah shi bada dada shi yasa alkur'ani sai ka tambayi waɗanda suke suke gabanka ko mun kaifin kokolonka in aka faɗa maka wani abu sai kai mamaki muna karatu ina karban hadda na wani alaramma ya yi da hafsu kuma kuma yana yi da hafsu nuduri shi ne sai nike nuna mushi wani guri a cikin alkurani ga yadda aka rubuta ya kalla da kyau ya ce wallahi ma nan man taɓa lura haka aka rubuta kalmar nan ba to ka gani alkurani kenan mu'jiza khalida Allah ka samu dace nawa ne rabin alkur'ani ina ne rabin alkur'ani sai a ce suratul kahfi wani ya ce suratul isra'i ina in ka zo karkin suratul hadid rabin alkur'ani ta surori sura kaza kaza kaza daya biyu uku to karkin suratul hadid nan ne rabin alkur'ani ikon Allah ka dubi manyan manyan surorin nan ai za ka suna da ayoyi ne dogaye masu yawa masu girma kun gani to irin wannan idan alarmomi suna ta faɗa maka abin sai ya baka mamaki to ballantana kuma a zo wajen rasa minsa to Allah ka sa mu dace na'am wan nuru wal ahzab wal mujadala wasir ila at-taharimi wa haya dakhila daga cikin surorin da ake ce musu madaniya akwai suratul nur haka ne ko akwai ahzab wal mujadala akwai suratul mujadala wasir sannan kuma ka ci gaba ka tafi sara yasiru sir ila taharimi tunda ka mujadala sai ka ci gaba har zuwa suratul menin kaga suratul hashir na ciki mumtahana ko mumtahina suna ciki saffi na ciki jumu'a na ciki munafiqun na ciki tagabun na ciki talaq taharim takwas kenan ko to ga takwas a jere sai ka hada da wancan adadin na baya 29 yanzu fito kenan ko to an gama magana akan wahiyar dakhila suratul tahrim ita ma tana cikin su ma'ana tana cikin jerin gwanan surorin da aka saukar da su bayan hijira to dan tambihi suratul saffi haka ne ko suran da ke magana akan menene safu-safu ko? ta ma ni har yanzu abin na ban mamaki ko ƙila saboda ƙarancin karatuna ne wai da ana idan alarmomi sun yi zagaye suna karatun alkulani ina ne aka samu musaffa musaffa ba abin da aka tace kenan kun gani a ku biyo ni cikin surutu muhammad matsalul jannatin latiwa idan mutakun fiha anharun min ma'in wa anharun وانهار من اصل مصفى to da zuma wanda aka tace da Allah kai mu gida aljanna za mu sha dadi Allah ji kamar albani wata rana yana zaune ina karatu sai ce ma dalibai yan uwana yace kai ku sheda fa ina son aljanna wallahi ina son aljanna to Allah kai mu aljanna Allah kai mu aljanna ta fiddos ma to ina ce musaffa shine abin da aka refining din sa aka tace shi ya kamata a ce in za mu ce za mu faɗi kalmar da take nuna an yi karatu a jiri allahi saffu saffu sai mu ce musaffa karka ja alifin da karka karka sa alifin musaffa mun bin jannan ko to Allah ji kanmu wama ada hadha huwa wama ada hadha huwa al-makki an alal ladhi sahha bihi al-marwi wama ada hadha to bacin wannan watan bayan waɗannan surori guda 29 da muka ambato in ji malan kol makiyu ana ce mishi maki alallabi saha bisa ga bayanin da ya ingantu daga malamai almarwiyu bihi wanda shine aka yi ruwaya da shi shine aka yi ruwaya da shi kenan za mu gane zance mafi karfi surorin alkur'ani kashi biyu ne ko akwai maki akwai madani mafi karfi maki ma nasala kabilar hijira madini ma nazala ba'dal hijira mafi karfi kuma madini surori ne guda 29 madani kuma maki kuma surori ne guda 80 da nawa 85 in kana son ka sami ikhtilafat na malamai to ka samu shiru na wannan littafin ka kuma je cikin itimamu diraya ni qura'in nukaya asalin wannan littafi ka kuma je cikin al-itikafi fil ulumul qur'an nan ne ma ya bude guri nan ne ya rubutu mai yawa to yanzu kuma sai nau'i na hudu na uku da na hudu al-hadari da as-safari ma'ana yanzu kuma da sai magana ne akan ayoyin da Allah ya saukar da su alhalin manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gida ba cikin halin tafiya ba wannan kuma su suka fiyawa akwai ayoyin kuma da aka saukar da su manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin halin tafiya kamar misalin saniyat sunan idhuma fil gari yana ciki yana zaune ne a garin Madina a Makka kaga cikin halin tafiya ne kamar misalin ayoyin da ke magana akan tabuka ayoyi ne wanda aka saukar da su a tabuka kaga waɗannan ayoyin ai ba yana cikin garin madina ne yana mazaunin gida ba kamar yadda muke yanzu ba ko kuma cikin garin makka ba to su ne zai mana magana a kai wasafari ka ayatit tayammumi ma'idatun bi zati jinshin fa'alami wasafari sannan kuma sai as-safari kalmar as-safari asalinta daga as-safaru watan tafiya wacan nan yawo da ana ce mata ya'un nisba ko ya'un nasab wa safari ayoyin da suka sauka lokacin mazo sallallahu alaihi wasallam cikin halin tafiya su ne mafi karanci alqur'ani hadari su suka fi yawa to bari ya fara maka bayani akan wanda ba su da yawa duk wanda bai ambato ba sai gane sauran su suka fi yawa kenan ka ayati tayammumi kaman ayoyin da ke magana akan taimama afwan wa ayati tayammumi kaman ita ce ayin da take magana akan taimama wace kenan ita ce ayan da ke cikin suratul ma'ida ko wa in kuntum marda wa la safarin aw jaa ahadun minkum min al-ga'iti aw lamastum an-nisaa fatayammamu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu to ga shahidna wannan nan aya ta sauka ne a cikin halin tafiya mazo sallallahu alaihi wasallam yana cikin halin tafiya da aka zo wani guri lokacin dare ko makamancin haka sai da tuna aisha Allah shaidda da ita ta je ta zaga bayan ta zaga sai ta dawo ta zo ta shiga cikin darbuka to karke bincike ya tabbatar da babu abin wuyanta daga nan aka yi ta neman abin wuya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aje a nemo aka yi ta nema shi kanshi ya ta nema mutane suka gaji suka wahala karke sai mutane suka tattaro wasu daga cikin mutane sahabbai suka zo wajen sayyidina abubakar sayyidina abubakar shine baban aisha ko suka faɗa mishi to kaga abin da yanka ta yi kaza kaza ta tsaye da manzo sallallahu alaihi wasallam gurin da ke babu babu ruwa kaza kaza gashi a cikin sahara gashi cikin dare shi kuma sayyidina abubakar yazo ya zo ya rinka kaman zarginta da sauransu to dai a takaice ana tada na ana daga wannan rakumi kawai sai ga abin wuya ƙasa kamar ne da hadisin imam bukari ya tabbatar na ganin za mu kokari da karatun nan namu yi da sauri to amma dai ana da fahimta ko yan uwa Allah da fahimtar da mu to ayan da Allah ya saukar da ita akan timama tana da daga cikin as-safari ayan da aka saukar da su lokacin tafiya to sai da yace ka ayatu tayammumi ma'ida mun gane ko kaman ayan da ke magana akan taimama sai ya ce ma'idatun bi za ci jeshin fa'alami wai ina tambaya ayatun taimama tana ina ne ma'ida ko shi ya sa ya keɓance mana da ita ya ce ya yi idafa sai ya ce ayatun taimami ma'ida kun gane ko bi za ci jeshin fa'alami ita ta sauka ne a gurin da ake ce mishi za tu jeshin a wannan guri ta sauka auhiya bil baida'i thumma al-fathu fi qura'il gamim ma fi qura'il gamim ya man yaqfi ya man yaqtafi haka ne ko auhiya bil baida ko kuma ta sauka ne a gurin da ke ce mishi baida thumma al-fathu sannan kuma sai suratul fathi tana ɗaya daga cikin surorin da aka saukar da su alhalin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin halin tafiya ina cikin halin tafiya akwai dai asar da yawa waɗanda ke saboda ƙarancin lokacin namu fi kura ilgamimi ita kuma suratul fajr ta sauka ne a gurin da ake ce mishi kura ilgamim kura'ul ghamim ya man yaktafi ya wanda yake bibiyan bayanai da aka yi masa ya gano menene yake da isnadi mai kyau menene bai da isnadi mai kyau iktifa shine bibiya ta tabboshe ka bibiya abu har ka gano menene mafancin nan ko ina jin ga kalmar can sun ma kaffaina ala asarihim bi rusulina akwai wata wa kaffaina bi isa ibn maryama ko Allah ka samu dace wa bi minattaqu wa ba'du yawma wa turja'una awwali hadha hadha al-khatm hadha al-khatma wa bi mina ittaqu sannan kuma wa bi mina a can yankin mina akwai fadin Allah subhanahu wataala wa taqu yawmin turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna to yanda takadirin karatun yake sai ka ce wattaqu bimina wattaqu yawmin turja'una fihi an sauka da ita ne a amina wa ba'du wacce a gabanta ma'ana a gaban ittaqu din akwai yawman wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah to akwai wata ittaqu kuma wattaqu yawm wanda ba yawma a gabanta na'am akwai mana wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum to yana nufin wattaku ayan da ta take dauke da kalmar ittaku ne amma wacce aka same ne yawman a gabanta mun bance nan ko to Allah ya saka malam na'am wa turja'una awwalin awwali hadha al-khatam sannan kuma wattaku yawman turja'una sannan kuma ita ce wuce akwai turja'una a gabanta a gabanta hadal khatam wannan shine karke na mene na wucin nan aya shine karke na wucin nan aya wa yawma fathin amana ar-rasulu li akhir surati ya sa'ulu wa yawma fathin sannan kuma ranar da aka cinye kafaran maka da yaki lokacin ma akwai wata sura da sauka akwai wata aya da sauka ita ce mai ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihul mu'minun li akhir surati malamai kun ga li din nan tana da ma'anar ila ne ai ila akhir sura har zuwa karshen suran domin amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihul mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin وقالوا سمينا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ko to inda ya tsaya to kila zaka dauki ita ce wacce nan kawai amma sai ya ce maka li li akhiri ko ma'ana ai ila akhir sura har zuwa karkin sura ayoyi nawa kenan guda biyu ya sa'ulu ya kai mai yawan tambaya ya kai mai yawan tambaya kalmar sa'ulu daga sa'ala ne sa'ala ya yi tambaya ismul fa'il ɗin shi fa mai tambaya mai za a ce mishi sa'il faɗin Allah madaukin sarki zai iya tabbatar mana da haka sa'ala sa'ilun bi azabin wake sannan kuma mutumin da ke yawaita tambaya ana ce mishi sa'ulu da ma'aunin fa'ulu menene yasa ya ce ya siffanta kai ɗalibi da cewa kai sa'ulu mai yawan tambaya ne saboda ta hanyar tambaya ne za ka iya fahimtar karatu duk wanda za a yi mishi karatu kullum a ci shuru sunan wani wake kullun shuru kullun shuru to wannan ba zai gane karatu ba amma kana cikin karatu sai ce sai daga hannu malam me yasa aka ce kaza kana cikin karatu ko ka gama karatu sai ce a to malam in an ce kaza ma an yi daidai ko kuma malam za a yi ka hada kaza da kaza to in Allah da ɗaliban da kake karantarwa duk wanda ke yawan tambaya haka za ga ya kowa fahimta insha Allah ko saboda haka dole ne ake son ana son ka zama very inquisitive mai yawan tambaya sa'ulu yayin da kake karatu yayin da kake karatu don da haka ne zaka iya fahimtar mas'alola daban Allah ka samu dace to ana min ishara ga lokaci ko ba zai iya sauran biki ne na igudin na baiti biyar ne odubo to to ina gani din mu yi hakuri bari mu sanar baitin nan muka tsaya muka tsaya kenan na'am 25 ko to Allah ya sa mana albarka idan Allah sun tada kai mu sai mu ci gaba da wa yawmi badrin suratul anfali ina fatan insha Allah subhanahu wataala zamu kara dan yin sauri da yako saboda mu sami mu samu mu kammala wannan tafa a cikin waɗannan kwanaki sannan kuma ina daɗa jawo hankalin 'yan uwa ɗalibai gaskiya duk waɗannan karatuttukan in kana son ka samu waɗannan karatuttukan cikin sauƙi wallahi sai ka kuma luga sai ka kuma ka fahimci fassarar ɗaiɗaikun larabci ɗaiɗaikun kalmomin larabci ka misali irin yadda muke karanta littafin bari ba littafin bari wa biba ana fassara mana qira'atul rashida har ka je irin su zuhudu su muqamatul hariri to shine zai gadar maka da kaso mai tsoka akan abin da ya shafi kalmomin larabci da ma'anoninsu sannan kuma mai kokari mu rinka samun kawamis irin kamus kamus kamar alkamusul muhit kamar albaharul muhit da ma'ajin waɗanda za su taimaka maka rinka gano ma'anan kalmomi alhamdulillah akwai waɗanda ma yanzu suna cikin waya akwai likulli rasmin ma'ana dictionary ne na kalmomin larabci to yana da kyau mu samu irin su don da izinin Allah sun ta'ala zaka fahimci larabci daidai gurgudu sannan kuma har ila yau ina jagorantar da mu karatun karatun nahau shi ma karatun nahau yana da matukar muhimmanci yan uwa suna ce maka ma'rifatul i'rabi far'ul ma'ana ma'rifatul i'rabi far'ul ma'ana ma'ana idan ka san matsayin kalma wajen li'irabi to insha Allah sun ta'ala zai baka dama ka gane wani nau'in wani yanki na ma'ananta yanzu da muka zo karatunmu me ce mana shin mun fara ne da kalmar farko ai kaga ba da kalmar farko muka fara ba ko mun dauko ta kalma ne a ciki da kanan muka faro karatun namu to yan uwa ilimin nahwu kalmi suka ci da shi ilimin nahwu yana da matukar muhimmanci sannan kuma ilimin sarfu ilimin balaga yan uwa babu wani abin da ke da wahala sai dai kai ne baka nemi taimakon Allah ba amma kuma inda za a ce misali eh yana da wahala eh akwai inda yake da wahala Allah shine zai sare maka amma kuma kila kana da digiri ai to digirin nan kai shi cikin sauki ne kuma cikin wahala alhamdulillah ma yanzu gashi an samu wani canji yanzu galibi masu sciences za ga mahaddata alqur'ani ka je ABU kai kallo duk wanda zaka ji an ce first class second class ko an yi musabaka ya zo na daya da izinin Allah sun ta'ala za ga alaran mani ku yi hakuri akwai wata musabaka da muka halatta a biyu ina ɗaya daga cikin alƙalai da aka ɗauka da muka yi alƙalanci wallahi malam abin nan ya ba ni sha'awa sai da na kwankwashi kaina na ja ma kaina kunnu galibi duk waɗanda suka participating din cikin musabakan nan ka ɗauki mutum ɗari ne wallahi wallahi ni dai iyakan sani na babu ɗan arabic babu ɗan islamic studies galibi daga sciences ne kawai suka fito ‘yan art kaɗan ne akwai wani da ya karanta pharmacy ya karanta wallahi tallahi malam duk inda aka ja mashi a cikin alkur'ani yadda ka san yana kallon alkur'ani yana karanta pharmacy kuma karanta yake yake karanta a lokacin to yan uwa na karanta arabic ne na karanta hausa ne na karanta islamic studies ne to wani wahala ce ka karanta ballanta na ka ce ka samu dama ka da Qur'ani ba ina ba tambancin nan ko to a dai takeice ina jawo ma kan mu hankali kuma mu yi kokari mu yi wannan karatu yin karatun nan shine zai baka dama ka fahimci addinin musulunci kar ka ce kawai zaka tsaya ne kawai sai dai ka bauce malami ka bauce malami in kai haka to in baka haɗu da malamai na gaskiya ba za a ta bugun kwallon inda da kai yi mana a ce maka ga hukuncin kaza wance ce maka a ga hukuncin amma in kana da ido daidai gurgudu za ka ɗauki littafi ka karanta ka binci hukuncin daidai gurgudu kuma mu yi wannan karatun saboda mu ba musulunci da musulmi gudunmuwa don Allah subhanahu ta'ala kuma mu wannan karatun don mu taimaka ma mene mu taimaka ma zuriya mu ƴaƴanka in kana karantar da su don Allah ba abin alfahari ne ba abin alfaharin su ne abin farin ciki ne muna kashe dukiyarmu mafi tsada muna tafiyar da lokacinmu masu mafi tsada muna tafiyar da damar da muka samu mafi tsada wajen karatun boko to bokon ana ta yi don kuɗi don allah mutane nawa ne suke professors yanzu wallahi wani ma mai sai da manjan wallahi ya fi su kuɗi wallahi mai sai da manja ya fi su kuɗi wallahi ma'ana yadda muke ta alakanta boko da arziki ba haka bane yanwa boko kawai wani ilimi ne za ka yi allah kuma ba zai taɓa tambayinki in kin mutu kin koma ma Allah wai da digiri kika zo kuka da masters ba babu duk aikin da zaka je sai a tambaye ka ya me qualification ɗinka to amma shi qualification na Allah subhanahu wataala a'a yaya ne ka bauta masa ka bauta masa bisa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko ko a'a ya zaka ka sai zaka bauta ma Allah bisa ga karantarwar manzon sallallahu alaihi wasallam sai ka je kai karatu saboda haka ƴan uwa ina jawo ma kaina da sauran ‘yan uwa hankali wallahi tallahi tun da muna da dama ni'ima ta ne magbunu fi maka sirimin nasu Allah ya mana ni'imar lafiya ya mana ni'imar dama Allah ya maka arziki nan kana zariya nan a ce wai har yanzu har yanzu ban gama umdutula wani ma yanka ce umdutula kan bai sunta ba to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah ya ba mu lada tare da aiki da shi abinda kuma na karanta ne bayani kan kuskure to Allah ya fahimta da mu kuskure ne kuma ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk